أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ambulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a takwas ga wata na zulƙada hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha takwas ga watan shida shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. a cikin sati da ya gabata muna cikin suratul hajj mun tsaya aya ta goma ta suratul hajj yau insha Allah za mu tashi aya ta goma sha ɗaya kayan nan na isko tambayoyi a takaice ta farko cewa bayani da muka yi sati da ya gabata na masa'alar masu dangana kansu da ƙur'aniyun bayani da muka yi tambayar da ta biyo ba shin za a iya cewa kahure ne za a yi kawurta su yan wa kullum masa'ala ta kawurci ko kawurtawa masa'ala ce mai girman gaske kayan ka dangana mutum kawurci iya buƙatar bayani ko isar ko fahimtar abin da kake yi kayan kawurta shi yanwa da yawa wasu masu wannan aƙida kamar sayyidina ali radiyallahu anhu lokacin da ta samu da khawarij farko al'amari da aka mai tambaya shin za mu kafurta su kahure ne ya ce ai kafurcin suka gudu fitina ce ta rashin sanin inda aka sa gaba ta ke haka lalle masala ta masu cewa ƙur'ani wasu da dama shubahar da ake ba su cewa hadisi wani abu ne daban ƙari bayan ƙur'ani tabi a yi hadisin ba da minu da wani hadisi za ku yi imani bayan ƙur'ani ire-iren waɗannan abin aka kamusu ke za ka mutum bayani da muka yi a sati da ya gabata na cewa wanda zai ce ba ruwan shi da sunna sai ƙur'ani kaɗai ƙarshen al'amari zai kafirce ma al'ur'anin kan shi zai koma yadda daga ina ƙur'anin mazu wani nan wanda ya ƙarya ta ce ba sunna kun suka zo da sunnar dole cikin wannan kirawo da ya kira guda ko wani shi ko ƙarin kwafi zama su in ya ƙare ka ta ka samu wannan kira sun dai ba dai bace ba daga nan zai shiga matsala ta farko sai da ya zama dama to ƙur'anin kan shi da yake magana ya kai ya tabbatar da shi wannan wanda ka kare ta su suka zo da wani ƙur'ani suka kira kaza annaba ga da karanta ga da karanta dan su suka zama na da shi waɗannan da aka kira dalilin zama da manzon Allah aka samu ga yanda ya kanta hatta ƙur'ani ya karanta shi dan ba a cikin daji da ko ba daga nan matakin farko sai matsala haka ayan wa masalar kamar da an wa bimbas wannan tambaya da Allah haka irin su Muhammad Hassan bimbas ta hakika duk wanda zai ce da wata sunna ba ruwan sunna gaba daya kun shi bimbas ta ijma'i ne kawuri ne haka bimbas ta ce kurin kawuri ne in dai ya da da cewa ba sunna ko daya yace me matsalar ai qur'ani ne kare ta qur'ani da shi fara me ce ba sunna gaba daya bayan Allah ya anasu Qur'ani wa ma adaku su khuzu ma adaku an fantahu wa ma adaku ma adaku khuzu wa ma adaku an fantahu da abin annabi zai ci kwafsa abin yana kwano Allah ya ce ruka rasul kira ka Allah mai tun rasul kira ka Allah Allah ce dole manzon Allah Allah ma da to aka ga me bambancin annabi da ce Allah ce shi ne da kenan ayoyin Qur'ani kansu kuma Allah ya tabbatar cewa wa anzalna laka dhikra litubayyana laka ma nuzila ilayhi wadanda mutafakkarun ala ce wannan qur'ani gaba daya ko an zan daga zikira litubayyana lillahi ma nuzila ilayhi an saka ma da alqur'ani dan kawa mutane bayanin abin da aka saka musu annabi ke bayanin duk abin da shi koyi annabi ke bayani sallah ce zakka ce duk abin da ya bada Allah ya ce ayi in ma jihadi in ma ne ai annabi aka kafa alqur'ani kuma Allah ya ce li tubayyana ilai dan ka musu bayanin alqur'ani to annabi ka ce ba ruwan sunna to ya san ka alqur'ani kan shi dan wa hatta a tsaya kullum ayoyin alqur'ani kai sun wadatar da kai akan cewa mutum bai iya rayuwa ba sunna dan annabi shi aka ba alqur'ani kuma ya rayu shi ne abin mamaki cewa duk mai wani aƙida in malamin ne wane ne zai ce maka azumin bayan zakar haji ba mu zuwa ƙurani amma zai gaya maka da ake su ba ta mushi ka yarda cewa malamin gaya maka bayanin sunna zakka da haji sauran da sallah ka yarda kuma ka aiki kuma wanda manzon Allah ya yarda suka ce haka ne ba da wanda annabi ya yarda su suka yi sallah suka yi komai suka da annabi yayi hatta ƙur'anin kanshi ba Allah ce annabi shi ke bayanin shi kace da wani ba ruwan garin annabi to da nawa daga aiki ba kuma da kai da haka kenan shi da an mamaki Allah ina tsammanin an ci gaba har yanzu wuri wurin jinsu da har tsada na karanta cikin facebook an gurin malami na ga Najeriya cikin manyan malama masu na akida wani mutumin alama gogar gogar ne mai tambayoyi har yanzu wasu na akida to malam kana sallah asuba raka'a biyu kana azhar raka'a hudu la'azar hudu magariba a isha hudu ai na ka samu su ba ba qur'ani me ya kawo alhamdulillah fatir samawati al-ard ja'al malaikati uli ajnahati masna wa thalatha wa ruba kujo ayawa Allah iya magana godiya da ta tabbata ga Allah wannan aje halitta samai wannan ja'al malaikati sami malaiku uli masu hukar huki biyu da uku da hudu iya ƙara abin da yaso wai wannan ayace hujja raka uku da hudu dan wannan wata shekara dan gungu ya zo a nan garin akwai masu na aƙida mun tare ɗan gungu ma sassa muna da su sai suka kawo to me za ka ce a kan sallah raka a hudu sai a cikin ɗin ƙarƙasar na hajji ayi kawo na ayi ita mai kana mace baka hankali ma cin shi Allah ka tare baka ma da kawo na ayi akan hujjar raka hudu sai baka hankali ma mun to kai me hujjar ka sai haka kowa isku ana yi kurmi haka kowa isku ana yi duniya wai kaga abun kuna shirme ne yan wa takaice akwai matsala kinin iya bukatar a mutum bayani kuma yan wa matsalar matsalar da suke tsammanin yan wa hadisi daga an ce wani hadisi ya inganta aikin ba ƙarami ba ne jahilkar ya aka hadisi ke sai suke gaza haka yan wa idan ka diba duk wani addini a saman ƙasa duk wata hanya ta ɗaukar labaru babu hanyar da al'umma tun tarihin duniya har yau wadda ake hanyar neman gaskiya irin da aka tsara tsohon hadisi duk duniya ba tari ba ba hayyau ba wata al'umma mai neman tushen gaskiya irin ta malaman hadisi wani wanda wani addinan kun zaga littayi kaza kin ga wani liman wani kun ya littayi kaza ya ce isa ce wani ya ce kurin babu isnadi kurin ce littayi hudu babu wani addini a ce kurin annabi ya ce kaiwa a ina ka samu shi ma nake cewa an ba da isnadi ba ko ya da abin da ya garama yan uwa ka saba ka misali yan misali guda ko misali guda ya ja aka ce maka wannan isnadi na malaman hadisi misali misali misali suka sayar bukhari misali imam bukhari kuma me isnadi misali imam bukhari zai ce na samo labari ga wani shi kuma daga wani shi kuma daga wani zuwa ga sahabi ko zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake ma suna isnadi wannan jiran da wannan dan uwa sharadin malaman hadisi idan aka ce ma wani da bukhari ya ce wani ko da ya kai matanin ya ce annabi ya ce kaza sai ya gamu da wani ƙa'ida wannan maganar da bukhari ya ce an samu tun daga farkonta har zuwa ƙarshe ba shi da kowa bai ka labarin ba فما سنة ما تتسلسل ما تتسلسل ما تتسلسل ما تتسلسل saduwa ta samu cirewa kuma ya zaman to mai wannan magana adali ne an bincike rayuwar shi kaf bai ƙarya bai cuta duk wata cuwa-cuwa ta yaudara ba maganar zama kwashe kwashe ko ƙarya duk wani abu na kasa bai misali imam bukhari ya je ɗaukan karatu wani hadisi a wajen wani malami wani misali ne ya je wani malamin iya wurin aka ce iya wajen duki ya iya wajen duki wajen kiwon duki imam bukhari ya je tsaya wani malamin iya so ya kama doki doki ya ƙi kamuwa sai ya ɗauko wani maka- makayi kamar ƙwarya da abinci a cikin haka don doki ya zo doki iya zawa ba kuma a ƙwarya wafi ya kama shi imam bukhari ya koma ba ya je zai wani abinci sai imam ya ka zo ya ce a ya ka zo ku gashi kuma ya ƙare ya ce a kun bai doka hadisi shi me hujja imam bukhari ya ce mutumin da ya yi doki bi ma zai gure shi tun da ya ma doki wadara wannan zai kuce bai doka hadisi shi wani misali wake nan hanya ce wata dadi ke haka mutum adali san ba ƙarya kuma ce dadi mutum ne wajen har da kowane natar natar iya gogewa ta shafi babu ƙarya ce shahi ɗan wa misali wa misali ɗaya an zai ce bukari ba ban za ka shi ba duniya ba buhari ba ɗan gidan wani ba ce a don ɗanɗanmu ne dole ne aka sadaka aka yarda dole ne aka yarda yan misali guda sai ana magana harda imam bukhari ya zo bagdad ana labarin shi ya zo bagdad aka zo aka taru a masallaci aka ɗauko alamun ilimi malaman garin suka shirya abin aka ɗauko malaman almajirai guda goma aka ba su hadisi kowa goma goma nau kenan ɗari ko sai wannan hadisan goma wani aka ba kowa aka ce za a zo za a zamana a masallacin da imam bukhari don a ga irin don su gane ne kallo shi misali ba da ya zo zamana ya ce wani tashi kan hadisan da imam bukhari ya ji ya tashi ce haddasa ni fulan an fulan an fulan kam ya kare sai bukhari ce la'arif ba san ba san hadisin ba ban san shi ba ya kawo na biyu ya ce ban sani ba ya kawo goma ba kaf ya zama su malaman sun gano ya gano amma an karnar su ya ce shi ban zage ya ya sani ba ke na biyu ya shi ma ya kawo a cikin gaba da iya ce ba in kare ba ya ce ban sani ba duk goma ce ban sani ba sai da kowane ɗalibi goma ya kare kawo a cikin gaba ɗaya su goma ko a cikin ɗari ko sai ya ce abin da ya wakana ya ce kai na farko hadisin farko zuwa ba ba ta gadawa kuma hadisin goma ka ce hadisin farko da ka kawo ka ce wane wane wane wane ba shi bane ba wanda sinadin ga sinadin wannan hadisin farko ka isra tun farko ya gama shi hadisi na biyu da ka kawo ka ce wane wane ba wane bane ba ga inda ya zo ka sinadin ya gama shi duka goma ya gama su gaba ɗaya kaf ya ce kai na biyu hadisin da kake naka na farko da kawo naka na farko da kawo kace wani wani wani ba wani bane ba wani wani wani wani ne ya mai da hadisin duka goma kowane a wurin shi eh ba duka wannan goma gaba da kaf hidden media kowane sanadi a wurin shi kace abun mamaki a nan ba kin hadisan ba abin da mamakin kuskuren da suka yi haddace shi ai wannan hadisi mai zaka shi mai zaka suka juya ko ya haddace abin da kowa ya hudu su goma gaba daya ya haddace shi da wannan abin ya bata mamaki yawan baban zai ba ka hadisi ba man bukari zai zo makaranta wata makaranta zai zo masara wata wani malami kwana da kwanaki suka zabi ya takarda su sauran takardun su da kai makarbin toci a ya za a yi makaratu ya ce ku zo duk abin da muka ku zo ku bude amma ku duk abin da zana ku da kashi ne gama eh suke gyara takardar su da kan shi sai gyara takardar gyara kofin jinka da abin da jiga maka yawan baban za ba aka yi hadisi ba aka aka yi kwatanta ba yan wamna magana ne magana wai kai har da nan ki tushe cikin mutumin don a samu iya da iya da iya da adalci kuma iya da har da kwara ba magana mantuwa kuma ya ce wannan kuma ya zama tun sharaɗuwa tun farkon sanadin har ƙarshe ko tuna sami kowa sami tuna halin kowa da mutu haka yake in sun mutum na cikin sanadin kowa ya samu mutum ne ba yanke wani ga harda ga gaskiya kuma ka a samu shudu mai shudu mu goma ne misali almajirin malam wani mutum takwas ko tara sun kawo magana daga wani ni duk da mutumin biki na san da gaskiya ya ka samu tawa ta saba ta su a ce wani magana dole a ce tawa a yaki da wancan inda tsoron kwallo su ne mutum su haka illa illa tana hana gane mai inda ce misali na nan bakwai kwanaki anan na hajjaj na na wani shu'uba bin hajjaj shu'uba mun maka da bayana kan illa kurin da in kita misali an samu sinadin wa duk a kasar gaba ɗayansu ko mutumin kirki ne amma yakan yi aka yi bincike a gano a nan ba a samu akwai wani da aka ɗauke waye shi shuba a kan ta'akurin a kan tadilisi kuma labari tun daga basara ta iran bai ne ake haji ya zo haji don ya samu kai aka ce mutum bai zo haji ba ya tafi madina ya koma kufa ta kun je basara kan kurin hanya guda akwai ta gwamnati in wa magana illa hafizar iraki an zo kusa abin ya ke da kwalluwa ba bayan sani har an zo lokacin khalifa wancan wata zamanin yahudawa suka zo da takarda daga wajensu cewa ga sulu da muka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama a takarda ya ce mutanen haifar ka a musu ka a musu karaji ko jiri a wajensu ga takarda kuma da aka takarda ga ta da shaidar mu'ad sa'ad bin mu'ad da mu'ad bin abi sufyan su suka yi shaida shekaru da yawa to anan ka kace kace sanadi shi an ta annabi ya ta annabi ya ka takarda ka ji da wajensu kace sanadi ne yake amma malaman da ne kulluwa aka kira Hamza da wurin khalifa ya dogo takarda takarda ana girma ta wani manzo Allah sa hannu da ya diba diba sai har ya kaki tufe zuwa mata ai subhanallah subhanallah ita kai ya ce ƙarya ƙarya ce me ya diba kuma ya gano cewa kun kowa da kuka su ma san ƙarya ce suka kama su yace sun ce wannan sunun da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama da Mu'az bin masu shaida kan wannan takarda Sa'ad bin Mu'az Mu'az bin Abi Sufyan yace kowa ya yarda kowa ya yarda an yi khandar a shekara ta biyar aka yi khandar sa'ad bin mu'az kuma an san haibar an mutu haibar shekara ta bakwai ko ba haibar shekara ta bakwai ko to shi sa'ad ya mutu a shekara ta biyar ko ba saka nan sun ce kuma ya shaida shi kuma ya mutu a shekara ta biyar mutu a khandar ya mutu ko su kuma aji ko an yi haibar shekara ta bakwai ina ke aka yi shuru ma'auya shi kuma auya kowa ya san ya musulunta a buɗe maka shekara takwas bayan haifar shekara guda musulunta yawan musulunta ba ko ya kai shuru kariya ce yan wa abin wallahi malamai ba ban zama suka hadisi ba idan ka ce ma hadisi wani iya da rauni ko ba ka ce wani rauni ba da rauni akwai mutum da rauni da kariya kariya daban mai wani rauni mai ga mutum da ibada da komi kuskure kadan na ya manto ko ta na kuskure zama da ihi ba ki da shi dan wa misali imam malik iya cewa wallahi yace na san wasu mutane a madina wata ruwa wajen mutum saba'in na san su dan madina ne ina da imani inda za su ce a su ɗauki a ruwa za a ruwa a madina na tsoron allah ya ce amma ba na ɗaukar madina su tsoron allah kan fiti ba wuce ina da imani su da za a yi ruwa na ce ban ɗaukar ruwa su kuma abun ba abin da haka wurin gata ya inganta aikin da yawa ne hujjoji babu addini ne na mamuwa na abu ya inganta kurin ya inganta ne ba a ɗawace mai babba aiki da kai ba abin da ba aka yi da wasa a abin ne aiki ne jina kuma da baki iya kai neman gaskiya an yi su ma kuma yanzu gudun wannan abin da suka zama kai wannan aikin gudun irin wannan kai awa annabi kayya a kawo sai aka ta wannan aikin kuma duk wani aikin da aka ce duk shirme ne aka yi ya ga ƙarshe ta wallahi duk wani abin ƙarshe zai kawo shi ƙwarin gaba ɗaya wallahi yanzu zai zama madawa sai shi wani daga yana zuwa daga yana zuwa daga yana zuwa wata ƙyaran kama na haka sai magana Allah shi da muke da mu irin wannan aƙida a mai a ga mai haɗarin da yake ciki kuma Allah barin suna da rike Qur'ani tsakar rana bayan ga wanda aka saba kowa ya da abin da aka ce a yi sallah azin komai yayi da al'umma da komai ka ce duk a ture kuma a yi aiki fiye da naka da na malaminka a ko rubu Allah shi da mu don wata tambayoyi sun yawa a takaice akwai mai magana wajen binnewa mai gwalgwadon daga kabari da za a yi kamar metar na ko zura'i na yan wa kabari tambayoyin kusa ga suna mutu sai yawa a takaice zan kanta da daya cewa kabari an samu wata nutu rigima a wajen binne mutane sai a ce ai ka kara kasa wani ce a shahe ma sai an shahe gaba daya abinda aka hana kara kasa akan ta kabari cewa a shayi ba a tozo duk ba hujja bace ba idan kuka yarda da ya ce a yi a shayi kabari manan kabari wancan kabarin da ake yin nashi na wali a nan a tara ƙasa a ƙatar kabari da ba mutane tsoro ruwan annabi ka ce a je a shayi shi ba iya ne ba a shayi tozon kabari ba annabi sallallahu alaihi wasallam kabarin shi musallaman ne kabarin manzon Allah musallaman ne dan wannan akan da sunan albani kabarin annabi manzon Allah haka yake kamar mai tozo ne na manzon Allah ba shaye ne ke ba ana ni ba shayewa ka a tozo ne a wancan kabarin ake tara kasa ya tudu sai annabi ka ce a shaye shi kamar albani rahimahullah ya ce abinda ake nema ka a tsara kasa akan ta kabari dan ya tudu amma Allah ya tabbata har nashi aini akan tsara tsakuwa ba gini ba me ka kamar wani tsakuwa na kan rare ne zubi ko iska ta turi shi ba da ya saka tsakuwa a saman kasa an an wannan na manzo Allah an taba mai haka ba lai bane ba kina bari kima na ga kima kai mai tozo a shayi shi ba haka ba yake ba babu laifi da an mai tozo na manzo Allah ma haka yake tozo na wata ganin magana amma magana wani gini aka hana shi ne haramu wani sa falak dole haramu ne a sa falak a sa sunan mutum shi ne aka hana Allah rama jamu ayat 11 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف daga cikin mutane kalakin mutane akwai masu bautar Allah na mana a gehi mana sun raba kawa sun raba kawa su shiga gaba ɗaya ba eh da shiga gaba ɗaya ba ya raba kawa ya raba kawa fa in asabahu khairun da ma'annabi wa in asabatuhu fitna in qalaba ala wajhihi inda ya shigo ya samu ci gaba ya samu rayuwa sai kara isra'il mutu ya shiga gaba ɗaya duk mutu kawai da ya shiga ciki ya shiga da su zai amma ya samu ta fitina a dukiya ko a lahiya kuma in kalaba ala waje sai koma gidan jiya mana kahuce shi na imam bukhari ya kawo ruwaya kan wannan mas'alar an samu mutane irin wannan hakika annabi ya rayu za su yi hijira su zo madina idan suka samu ci gaba ko iya ci gaban arziki a ce wani addini sai wani addini mai kyau wani addini masha Allah ya mai da ya shiga shikenan idan aka yi da daga wasu madina aka samu matsala rashin lafiya ko a gare shi ko iyalai wani matsala wani matsala ta rayuwa ya ce ka wannan addini matsala ce wannan ko mana na dama har an samu wasu haka zurfi na aikaci ala kulli hal yau ma akwai irin mutane masu mai da addini alaƙasa da Allah abin duniya in ya iya ci gaba ya samu rayuwa masha Allah idan babu ci gaba ya kakwa matsala ya ja da baya bane ya kan sunna da da ya samu sai da ya saba iya shan rubutu ana mai layu aka sa kasuwa fashe fashe da ya fi sunna ya sa guru da la ya sa ya sa rate rate ya sa rate la a kanti kun ba kiliyan ce kai ana kuma matsala wannan ko ba ka aka zaka da yanzu balle gaskiya balle gaskiya balle kuma ga galgajiya ta suna sai da ya sa lai ya ga abokin nan haka ne zai fatana ki taraba ci sai ka kashi a wajen shi wannan na guru da yi mata arziki sai ka tambaya amurkawa da faransawa da yan dubai layu gare su cana da kusa kana kwaso kai a cana layu gare su sai ka tambaye shi kina abin kun fitina ce ba haka bane ba ya ce in kalab alawajai hasarar duniya wani asara zai koma gidan jiya kan fuskar shi mana ya tafi duniyar da asara Allah ce zalika huwa al-khusran an kana neman tabewa ba kamar ta addini ka rasa imani shine tabewa duniyar da ka rasa komi Allah ke yad'u min dunillah يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد
yad'u يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير yad'u min dunillah ma la yaduruhu wa ma la yanfa'u iya bautar wani Allah abinda idan ya ta waye bai iya cutar da shi wa ma la yanfa'u haka in ya mai da'ar bai mai amfani komi zalika huwa dhalalu ba'id mutum a waye ta irin wannan bauta da banza wannan shine bata wanda ya nesa da gaskiya yad'u liman daruhu aqrabu min naf'ihi iya bautar abinda cutar cutar wai shi ta yi amfani shi tun daga duniya kasar zaka tabi ka lahira ma tun daga duniya ke cutar wai shi ta yi amfani labi isa da mawala wala bi isa ashir tur da irin wannan mujibinci da ka kama kama ka kama wannan Allah shine maulakin ka tur da irin wannan mana abokin zama mana wannan Allah Allah ce gaba إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد na'am yanzu mun ji sakamakon mutanen banza matsiyata Allah ka ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannat Allah na shigar da wanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai kenan imani kada bai yi sai da aiki kuma aiki na gari ba ko na aiki ba aiki na gari ya za mu san aiki na gari sai ta hanyar wanda Allah ya aiko zaka duk abin da ake na gari za mu iya sani ta hanyar shi tabbas in dai ake na kwarai ya ce waɗannan Allah zai shigar da su jannatin tajari min tahtil anha zai shigar da su gidajen aljanna wanda koramu na gudana a ƙarƙashin wannan gida na kasan nan famfo ko ko ina akwai shi ko haka ko ina akwai wannan koramun da aka ambata na ruwa na madara na giya duk wannan gasu na gida ko ina gasu ya ce kuma inna Allah ya fa'alu ma yi Allah yana yin abin da ya so saka ce aka yi wasu a gidan wuta sun kawurce wasu imani wannan haka Allah ya so da yanka imani kawo Allah godiya kurin haka ban cikin masa Allah haka wasu ka tsayace wasu a haka Allah Allah ya abin da ya so ba da zama shi kuma abin da Allah so ke yi eh za mu hana shi ci gaba من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
man kana zunnu Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah duk me zatan me tsammanin Allah ba zai taimaki manzon shi ba a duniya ko lahira in kana da kalma na irin masu adawa da masu zama suna mai adawa suna neman a gama da shi suna neman kuka ba gare shi to idan mutum tsammanin shi Allah ba zai taimaki manzon shi ba akan wannan addini akan abin da yake kai shi to tun da wurin ma falyamdu bi sababin da sama sama da kada ka kulle igiya a sama shaƙi kanka ka cire ta gani mana nan ke hede ka mutu eh hede ka mutu don ta kai hede kai ce kai shaka ka mutu ma kuna in dai ka da gurin ka Allah ka zarke sarki manzon shi to kai hede ma hede ka mutu ka kulle igiya ka shaƙi kanka eh falyanzu halzu bin kai kai kai du magid kaga abinda kake tsammanin kai din ka zai tafi in dai Allah ta kula to Allah ya tafi shi an kuwa kana da to hede ka mutu kuntun ka hede ka shaka ana magana kenan Allah kenan tabbas Allah zai taimaki manzon shi ina alƙawarin Allah ne inna na rasul na wala zina amanu fi hadin ko wani ko akhir alƙawarin Allah ya ce zamu taimaki manzon mu da masu imani a duniya haka lahira ana alƙawarin Allah ne tabbas ci gaba وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات haka da ka gani haka muka saukar da alkur'ani ayoyi ne daki daki eh daki daki ɗaya bayan ɗaya wa annan la yahdi man yurid amma Allah ayoyi a hili karara amma kuma Allah ke shirye da wanda ya so kuma shirye a hannun Allah take ai shine nan da ake magana cewa fa bi ayi hadin ba da yunun ana magana cewa duk da wannan magana da Allah ke da wata magana kuke nema ku yi wa bayan Qur'ani ki duk da Allah ke da kai zaka imani ce ba ana magana ba ana magana da wannan da hadisi ba da tabi ana magana da hadisi na wannan ba ba a bai alaka da hadisi da ake kai wannan ana magana da wata magana kuke so ku yi wa bayan Qur'ani shi kuma magana gwarin shi magana hadisin da wata magana kuke ba na kun imani a kawo wannan aya a kawo wannan kun imani su duk da samu kun imani me kuke nema a kamun kamun kwamun imani shi ba na magana duk bayan da Allah ayoyin da wasu wasu imani mun buku sa kamun bayan Qur'ani shi ba ma na magana kula take kenan wannan la ya mai mun Allah iya ya saka ayoyi daki daki a ba kuma shari'a Allah shi ke shirye da wanda ya so kina abin nan Allah kyauta ce ta Allah ya maka Allah sa mu cikin shiri innal ladina إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء shahida ‘yan uwa wannan aya tana karantar da mu da cewa bawa ka gama da addu'a kurin Allah shi da ke kurin sama zana ke yau addu'a ya muka ribar kulubi tabbata ƙarfi a ladini ya Allah mai jiyo zukata ka tabbatar da zuciya ta kan addini sai da addu'a za ka mutum a ɓata mana iya ji wani shi ne daidai iya ga dudu da aka bakura kan fata yake nan Allah ya jira wannan wannan hanyoyi wanda kuma gidan rigima ba da tsayayya rigima haka za a yi a kuma ga Allah Allah ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani ke na musulmi da Allah da manzon da manzanni da walladina hadu da su ma yahudawan mabiya at-taura wasabi'in da masu bautar matar mamun wan nasara da mabiyan isan wani majusa majusa masu bautar wuta ma wallazina asharaku da masu bautar goma kan gangare duwana Allah ce inna la yusir bayan yawmal haka nan kowa ya riki wuta haka za a yi sai an je gaban Allah bai hudu iya ji garo da hama ta ce garo da garo da garo da da makar hudu an sarako kan hama da ba mu shiga aljanna suna na na abin na wallahi bawo mu ne diyan Allah da diyan Allah da Allah ya su jizki bawo shiri a duniya wannan yasu kai ma yahuda su wuce magana shirya ma har suna ji bayan addinin su shine addinin Allah kuma su ne al'umma mai tsarki a saman kasa ga Allah ya su haka ce akida bai hudu a duniya da yake iya ji babu wani bawa na kwarai zai iya kashe kamar kashe banza zai iya rubuta kudin ka ya kudin bawon shi zai kamar da san bawa haka da kowa bai hudu kuma haka ce rayuwar shi haka ke ji a kai shi ne mutumin kwarai da Allah su tsarin haka ke ji haka masu bauta tarmamu suna nan ayyako haka mabiyan isa nasara yan wa hadu nasara kullum wasu amma zai amma zai ta fuskuran yan wa yahudanci duk da asali yahud cikin iyan yaqub iyan shi sha biyu to a gidan yaqub wannan gida na yahudu yahuda gidan shi suka samu jagoranci na yahudawa na banu isra'il asalin su banu isra'il banu isra'il kabila ce ta banu isra'il to banu isra'il a cikin wani isra'il ya kurkur iyan shi a iyan shi mai suna yahudikin na ta yahudawa yahudawan shi ne samu jagoranci na al'ummarsu sai sunan sai hutarwa sunan a cikin kabila amma banu isra'il ne sai bayyana mabiyan a taura sai a ce yahudawa amma banu isra'ili nasara mabiyan isa a ce nasaru amma shi ma isa banu isra'ili isra'ili ne da isa da musa dukansu banu isra'ili in kabila ne ko jinsi guda ne wani kurin addini ne mabiyan a taura a ce yahudawa mabiyan isa a ce nasara amma isa isra'ili ne inda musa ke isra'ila ƙabila guda ce jinsi guda ne kina nasara addini mabiyan isa to da nasara wanda da majusawa masu bautar wutan ma dai ce wallazina ashabu da sauran mushrikai wannan kenan kun lamarin su iya nan ba mai raba rigima ya Allah kuram yace inna Allah yafsilu bainakum ta yawmul qiyamah Allah zai hukunci tsakanin wannan addinai gobe kiyama inna Allah ala kulli shay'in shahid shi kuma Allah komai a gaban shi akai ya san komai ya abin da akai eh ci gaba ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
yan uwa wannan aya tana karantar da mu da girman Allah kuma Allah cewa kai mai karamin gani amma dai baka bakon kai na kai na kai na wahaltacce kura to Allah zai jiro irin wannan halittu Allah ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wa shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibal wal shajar wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqan alayhi al-'adab ce baka san ba da cewa Allah ya sujudu lahu yana sujada ga Allah man fi samawati wa man fi ard duk abin da ke cikin samai na karsai na mala'iku da abin da yawan haka ne kuma menene me yace wa in min shay'in illa tasbihu hamdi walakin la la takun tasbihu ko Allah ce kuma me ya tasbihu kuma me ya tasbihu Allah ku ne bugu ne inda inda ke nashi to sai nan abin da ke cikin samai da karsai Allah sai ya ambaci wasu manyan ababe wasu manyan halittu an Allah ya ambaci su domin wani ababen wasu sun bauta musu suna ga suna da wata kudura wata turda ya jero wa shamsu rana kanta tana sujada ga Allah wal qamar shi ma wata yana sujada ga Allah wal nujum su ma turmamu suna sujada ga Allah wal jibal dutse iya sujada da Allah wannan kai imani haka ba sai ka san yaya yake ba amma kowa yana sujada da Allah wa shajar icce yana sujada da Allah wa dawab haka su ma sauran dabbobi marasa hankali su ma suna sujada da Allah wannan haka Allah tsara dole kuma akwai masu tsammanin karna da ce akwai masu a'a ga Allah kuma akwai masu dole me aka ce ake aka ce mai gani ɗaya ta dole haka Allah tsara dole sai ka yi yau dai duk isakka ta makakka in baka bi Allah ma kai sallah kai kai kaza Allah ya saka dole sai ka ci abinci dole ka ji yunwa dole ka ci dole ka je ka yi dauko ka yi aiki don ka ci tuwo dole ka je ka wani aiki don ka ci abin ka taka cikinka dole sai ka yi ce ka aiki don ka ci abin yunwa dole ka je in ka cin kuma ya zai fito dole ka je salanga ba tare shugaban kasa ne president ne akwai mulkin kashi akwai a ci a shugaban kasa ne a sa'ayi mulkin mai mai kashi babu dole shi ban da yake ri dole an yi taro a ci an daga taro za ya kama shi kwakwatan dole ayi ta kwanci an abin an daga an kara lokaci ba za a muna kai ba kuma an daga an kara lokaci cikin hakiya dole ya je bude saran gaya bude ya cika yari dole mai dole ya zai dole a cikin ɗaki ne ne sai na yukon ina yukon shi ne wata cikin magabata ina ga a ƙasa cikin magabata malamin tafi ne iya matsayin bawa amma ma da bai shi iya cikin addini ba iya matsayin bawa sun ta yi farauta shi da mukirin shi amiru amir aka yi wata barewa aka yi ku da kama ta mai dawo ya ha, ha, ha, ruwa ruwa ruwa aka kame ruwa sai aka mishi ruwa sai sha ya ce zama tambaya da kare ya ce tambaya ka sun ta Allah wannan ruwan da kai nema cikin wannan kishirwa inda aka ce ba za a baka shi ba sai ka ba da rabin mulkinka ya ce wallah zan bada ya ce kuma ka haɗa ya tsaya ki wucewa aka ce sai ka ba da rabin to wallah dole bada ya ce uffin da mulkin za su yi ƙasa ta mata ya ce allah wajen mulkin da bai kai shan waɗewa ne wa ya ce me ka gane kenan menene wannan abu ne dole ya kayi dole ya kayi baka ci abin yana ba ni bana ba haka ya kayi dole babu shugaban kasa babu talaka duk kowa yayi Allah ya dole ya ka sha'awa ka je kada da bata duk ikon kana da mace kana da bata kana bin bayanta duk wa gawaye aka da ikon ka duk ikon ka kana bin bayanta dan kana da wata bukata da ita duk mulkin Allah baka haka Allah ya ka sha'awa dole ka tabbata sha'awa ne ba wana ba ba kai wai ga ba da yan wa wani kenan ya ce karhan akwai abin da kama dole haka tsara ya kai kuma kuma sai tawan dan biyan Allah kuma to dan Allah ya ce duk abin da ke cikin samai da kasai suna sujada ga Allah rana na yi wata na yi turmamu na yi duwatsu na yi itace na yi wadda dabbobi na yi yace wa kasirun minan nas nan sujada ta da'a ta Allah ta dadewa daga cikin mutane su ma na yi amma wa kasirun haqqa alayhi azab amma da yawa daga cikin mutane ba sa yi azabar Allah ta tabbata a kansu da haka wa mun Allah kuma da mukur duk wanda Allah ya wulakantar bai raba shi ba mai karama shi duk aiwa zan kunka bashi dole bai da kai dole kada ka bar shi inna Allah ya fa'al ma sha Allah yana yin abin da ya so ya shaɗa maka ruwa musa ƙarfi za ka da maka ruwa musa adu ba ma musa da ka ka ba wani imani wani imani a Allah abin da suke kuma ba mai tana musa da kai kaza ba ci gaba هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد نعم التي هذان خصمان اقتسموا في ربهم وإن الله إشارة خصمان wasu masu rigima ne guda biyu Allah ya ishara wa'innan wasu masu rigima ne guda biyu iqtasamu fi rabbihim sun jayayya akan lamarin ubangijinsu ko kan addinin ubangijinsu su waye Allah ya ce mutum biga su don ku shara mutum biga su wa'innan kai na kasan su wa zai san su wanda ya rayu da annabi ko sai zuwa ya kalmar da ya masu wani Allah ya Allah ga su wa'annan Allah wanda sai mutum wa'annan mutane biyu ne bayan da dole ne ka koma can wanda aka da aya ta ko suna nan suna raye su waye wannan mutane akan me rigimar ta su Imam al-Bukhari cikin tafsir kishi ya kawo ruwa ta ta Hamza da Abu Dharr ke cewa ya ce ina muku rantsuwa da girman Allah na san suwaye waɗannan masu rikima guda ya ce grup ce biyu ta hamza da ali da obaid bin haris da tawaga ta biyu da wannan bin rabi'a da shafin rabi'a da wani bin utuba kungiya ce lokacin mai yanwa ya haka ya wakana a yakin badar yakin farko da annabi yakin farko da aka yi badar allah da kwasan da kisa kunari cikin amfani yadda allah ya so gama badar wata gamuwa ce allah ya hada ya ce ba tare ba da alkawari kowa bai zo ba da ne yake su yahudu wannan mushrikai ba su zo ba annabi ya wata tare abu sufiyan abu sufiyan ya kewaye kodin sha sun mutu su kare dukiyarsu su da manzo Allah ya mutu da yan tawaga eh mun je badar mun ci banza mun sha giya mun yi kaza a takaice dai aka zo badar suke ba magana gudu da kanta da amfani da gana kana Allah ya ce Allah ya so ya gama wani yaƙi ne kurin Allah ya ce inda rinjibu a inda kauli aka yi inda magama aka yi Allah ya ce ba ku gamuwa ba ku zauwa amma Allah ya so a gama kawurai cikin iza da buwa ya tasu a gama su musulmi masu ɗan kaɗan kuma Allah ya karya su su san al'amarin ba ga yawa ba yake ba ga ƙaihi ba yake ba da kaya yake ba Allah ya kan an haɗin ma duk da an zo an haɗin Allah ce sai na sanya musulkai suka koma ɗan kaɗan a wajen musulmi don su ƙara samun kurai Allah gama abin da a wanda wannan magama da aka zo ga musulkai ga musulmi su ne ƙungiyar biyu ya ce da aka zo yanzu za a yi mubaraza mai mubaraza ka yana wani yaƙi ana hutu na hutu ka hudu na ka hudu nawa ko hudu gwanin shi ko gwanzon shi sai kutuba bin rabi'a da shaiba bin rabi'a da walid bin utuba suka fito daga can suka ci ina wani suna kirai sai manzo Allah ta da Ali da Hamza da da Ubayd annan ne farkon mu aka aka buga gaba da gaba Ali ya kama ya kama shaiba hamza ya kama utuba shi abai ya kama wani ya kashe shaiba ya da shi babba da lokaci shi ma hamza ya dana shi ka tsirziya tuni sun zama kare zuci shi da ubaidu ne da wani a kowa biji kowa kowa bugun bugu hamza da suka suka ila wancan wani suka ila shi suka ɗauke wata ba suka koma shi can shi ka ubai su koma shi musulmi dan wannan shi shi ne haka jama'a na farko ke wa'annan tawaga biyu ke jama'a biyu bangaren musulmi na bangaren kahure ne ke sun yi jayayya cikin lamarin addinin Allah sai da kace gobe kiyama mu ne farko da zamu zama na kan wannan rigima Allah zai rigima tsakanin mu mu ne gaban farko a sayyidina Ali kace cikin sahih bukhari da Allah ce wa'annan masu rigima guda biyu da kungiyoyin biyu اختصموا في ربهم kaga mutum bai kasama ba ta ikhtasamu sai jayayya cikin lamarin addini ubangiji su to dai Allah ya ce fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar wan su kafirce ma Allah tini an rube an muka an kare Allah ce an yanka musu riga ta wuta suna da riga ta musamman ta azaba gobe kiyama kuma yusabbu min fawqi ru'usim al-hamim za a zuba ruwan zahi a tsakakar eh za a kai a tsakar wutar kuma a dauko wuta ruwan zahi a zuba daga ka yace an zuba wannan ruwan aka amma yusaharu bihi ma fi butunin wajhu an zuba aka ya shigo ya narka wal hanji ya narka hanjin ya narka bukatar da ka zama ko amma amma iya zubowa suna narkewa kun ba a mutuwa sai kashin kurin ya iska lafisir kura wannan wani nau'in azaba ce da ake musu na ruwan zahi kura ya ce bayan wannan ruwan zahi wallahun makamin min hadi hakan tata kuma akwai guduma sabula ta kare bulala guduma ta musamman ta ƙarfi kuka ce bulala ba ta igiya ba ta ƙarfi tana nan Allah ya riga ya shirya ta za a luka jibgarsu da ita ya ce kullama a radu an ya kharuju minha كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق
yace kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha kenan wuya da wuya ka suka nema ku a kado a wuta duk lokacin suka nemi wuta daga cikin wannan azaba min ghammin saboda bakin ciki ya kai gaya u'idu fiya ta amida su ta hada su amida su sai amida su cikin wuta haka za a kullama in haka za a yi ta musu in wuya ta wuya za su ci a kado sai a hada su amida su ana cewa zuku azaban harim ku taba ku ji ku ɗanɗana ɗanɗana azaba ta gobara ta ƙuna kenan wannan shi nau'in azaba da za a ma waɗannan kahurai rigar wuta da ruwan zayi da guduma Allah ke Allah ke mu daga ne kamata mu tsaya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته